أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ashirin da biyar ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da bakwai ga watan biyar miladiyan annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba muna aya na 60 cikin suratul nisa'i alam tara ila alladhina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا آية من دمك كرنت مكفتي الله سبحانه وتعالى يناتون أسر منافقين wanda suke karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani suke mun yi imani mun yarda da kai mun yarda da kai manzon Allah ne Allah ubangiji kuma kullum yana tona musu asiri a gurin manzon Allah Allah yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakhazibun ittakazu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah Allah ya san kai annabin ne amma Allah ya san munafikai makaryata ne ba da gaske ne har zuciyarsu sun yarda da kai manzo ne daga Allah ba suna tsammanin sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah suna nuna cewa sun yi imani da abin da aka saukar kafin manzon Allah amma yuriduna an yatahakamu ila taghut suna kai hukunci zuwa ga dagutu dagutu shine ka'ab ibn ashraf ka'ab ibn al-ashraf wanda jiya muka karanta sababin saukan wannan aya a munafikin da yake wato husuma ya hada shi da wani ba yahudi yace sai dai aje gurin Ka'ab ibn al-Ashraf kar aje gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangiji ya tona asirin su a wannan aya Allah yace wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum da mu tashi a aya na 61 insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا وإذا قيل لهم إذا أنت مسو تعالوا إلى ما أنزل الله كذو أيه كنتي دا أبن دا الله يسوكرنا القرآن وإلى الرسول كذو أيه كنتي دا أبن دا منزون الله زيه كنتي دا شيء رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا الله يتي ذاك دا منافقين سنة تريكا سنة توشيوا باسسو أجيبور الله ba su so a je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan yana nuna dukkan wanda zai yi jayayya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na hukunci ko ya ji cewa bai yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke na hukunci ba to wannan munafiki ne qat'an dan duk wanda bai yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kafiri ne kafiri ne to kullum munafiki baya san aje gurin manzon Allah sabila da idan an zo gurin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hablullahi matin shine tariqullahi almustaqim shine wanda zai yi hukunci daidai ba tare da san zuciya ba ba tare da rashawa ba ba tare da cin hanci ba Allah ya ce to kullum haka munafikai suke wannan munafiki da rigima ta hada shi da munafikin sunansa bishru ta hada shi da bayahudi aka ce a zo gurin manzon Allah annabi ya yanke hukunci ya ya yarda daga ƙarshe tilas ya zo gurin manzon Allah annabi ya yanke hukunci yace bai yarda da hukuncin manzon Allah ba aka je gurin sayyidina Abubakar ya sake tabbatar da hukuncin annabi yace bai yarda ba aka zo gurin sayyidina Umar ya masa hukuncin da ya dace sayyidina Umar ya hallaka shi to shine ubangiji yake faɗa mana wa idza qila lahum idan an ce musu ta'alau ila ma anzala Allah ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ila rasul ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'aita almunafiqina sai ka ga munafikai yasudduna anka suna toshe ka suna tunkude ka sududan tunkudewa ma'ana suna tunkuɗe ka gabarin tafarkin manzon Allah suna tunkuɗe ka gabarin alƙalancin manzon Allah don babu wanda zai yi jayayya da hukuncin manzon Allah sai munafiki ga labarin nan na Zulkuwaisara wadda aka ce an je yaki an dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin rabon ganima bayan ya ba ma kowa kasonsa da aka bayar ma Zulkuwaisara sai ce bai yarda da wannan kason ba sai yake cewa manzon Allah hadihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan kasan naka ba dan Allah kai ba ban yadda da wannan kasan ba ma manzon Allah a wani ruwayan kuma yake wa manzon Allah ittaqillah ka ji tsoron Allah manzon Allah yace ni Muhammadur Rasulullahi in ban ji tsoron Allah ba wa zai ji tsoron Allah sayyidina Umaru ko ko aka ce wani sahabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zara takobi yace banni na hukunta shi ya Rasulullah فذا الله يتي كبشي دعه فإنه سيخرج في ذئبه قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق الصهم من الرمية أتقن سأقي وسمتانا لا تفتو suna ficewa daga musulunci kamar yadda kifiya yake ficewa daga cikin gwafa idan kuka ga sallan su ku raina sallan ku in kuka ga ibadan su ku raina ibadan ku to duk wanda a zuciyarsa yake jin kaikayi akan dokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to munafiki ne da munafiki ne da kafiri kawai wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim mu'mini bai da zabi fiye da zabin manzon Allah mu'mina ma ba ta da zabi fiye da zabin manzon Allah abinda kace kenan ya rasulullahi eh naji naji na ni kauya wannan shine aikin mu'mini wanda zuciyarsa da akai kamala ta muhabbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzon Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi imanin da ku ba zai cika ba sai soyayyansa da miyul ɗinsa da atifansa ya zamo yana bin abinda ni Muhammadu Rasulullahi na zo da shi annabi ya zo da abu al'adanka ta saba da wannan abin to dole ka ajiye al'adanka ka bi manzon Allah annabi ya zo da hukunci kai abin da kake so a ranka ya saba ma wannan abun dole ka ajiye tunaninka da san ranka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin biyayya wa manzon Allah shine zai tabbatar da musuluncinka duk wanda yake jayayya da umarnin manzon Allah ko hukuncin manzon Allah munafiki ne kuma kafiri ne Allah ubangiji ya tsare mu na'am
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا الله يقول فكيف ينزو يا يا رسول الله إذا أصابتهم مصيبة إذا مصيبة تاتاني سيت زوبرنك إذا بلاء يا تاني سيت زوبرنك أما بس يدل هكنتك بيا رسول الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم musiban da suka jawo ma kansu da abin da hannayensu suka aikata aka ce lokacin da sayyidina Umar ibn al-Khattab ya tsara kan wannan munafiki mai suna Bishr wanda yake bai yadda da hukuncin manzon Allah ba amma sayyidina Umar ya gamsar da shi da hukuncin da ya dace ba yahudan ya gudo ya zo gurin manzon Allah yace Umar fa ga abin da yayi mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sayyidina Umar yana zuwa annabi ya nuna sayyidina Umar yace antal faruq kai ne mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya yanzu yanzu Jibril ya zo gurina ya faɗa min anna Umar farraqa baina al-haqq wal batil sayyidina Umar ya ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya to bayan an kashe wannan munafiki sai ƴan uwansa munafukai da wasu daga cikin ahalinsa sai suka zo gurin manzon Allah sai suka ce su ba suna neman kisasi bane su dai abin da suke nema shine a ba su diya ma'anan kisasi ba suna neman a ba da sayyidina Umar su kashe shi ba ba suke nema ba a abin da suke nema shine a ba su diya na wannan dan uwansu da aka kashe to shine Allah ubangiji yake faɗa wa manzon Allah fa kaifa idza asabatkum musibatu yaya idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim da abinda hannayensu ya gabatar thumma ja'uka sai su zo gurinka ya rasulullah yahlifuna billahi suna rantsewa da Allah suna ce in aradna illa ihsanan wa tawfiqan mu fa muna son kyautatawa ne kuma muna son ayi abin da ya dace abin da ya kamata kullum haka munafiki yake idan ya zo sai ya rantse maka da Allah a bakinsa amma wallahi zuciyarsa ƙarya yake yi munafiki baya da nagarta ko na misƙala zarrati munafiki illan ya fi illan kafiri bahaushe ma yace da munafiki gwara barawo barawo duk gabansa da kai idan ya sace wani abu zai barka in ya ga abubuwanka ya kare na arziki zai kyale ka amma fa munafiki ba zai barka ba munafiki kullum yana haƙonka ne yana kallon ka yana maka talalan bala'i manzo Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makirin ina neman tsarin ka da aboki makiri ainihu tayarani idan sa kullum suna kallo na yana kallo na da wuciyan idan sa yayi kamar baya gani na annabi yace amma wa qalbuhu tar'ani zuciyansa suna kiyaye da ni in ra'a hasanatan in yaga kyakkyawa ya same ni da fana haske ya koyi ba ni san asan na samu wani abu na nagarta na kirki wa in ra'a sayyi'atan idan yaga bala'i ya far min ko wani mummuna azaaha sai ya aidaita ta ya watsa ta to haka munafiki yake wasu suka ce wannan aya na na fa kaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim aka ce ta sauka ne in ji wasu suka ce ta sauka ne akan waɗanda suka gina masallaci daga munafikai suka zo suka ce wa manzon Allah mun gina masallaci ne sai lada kyautatawa da ka zo ka bude mana wannan masallaci ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace zan zo na bude wanda dai Allah ya faɗa mana su dinnan allazina takazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa haraba Allah wa rasulahu suka gina masallaci suka gargado gurin manzon Allah يا رسول الله أي مني مسلاتي إن أردنا إلا إنسانا وتوفيقا أي مني ne domin kyautatawa domin yalwatawa muna son ka zo ka bude mana masallacin nan ya rasulullah annabi yace zai zo ya bude sai ga jibril ya zo yana tona asirin su da umarnin Allah wannan masallaci a rubuje shi a rusa masallacin la masjidun usita ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi Allah ce manzon Allah farkon masallacin da aka fara gina shi akan tsoron Allah shi zaka je kai sallah a ciki fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu akwai mazaje na Allah wanda suke son a yi tafiya ta Allah kuma a tsarkake zunubai a gyara zuciya amma waɗannan kamfa wannan masallacin nasu allazina takazu masjidan diraran masallaci ne da suka yi domin cutarwa wa kufran domin yaɗa kafirci وتفريقا بين المؤمنين دومن سرابا كان مؤمنين وإرصادا لمن هارب الله ورسوله كما سميد قلوا مداكة نجم متمن ددي زوية يا شاء الله يا شاء من ذن الله الله يتوى من ذن الله أجي أروش مسلاتي أكا روش مسلاتي أكا ويد شيبولا to amma da ka ga dan na iya yanzu in ka ce masa yayi ki yayi kaffa kaffa da kansa ya nemi masallacin mutanen kirki ya yi su sallah sai ya ce maka ai duk masallaci masallaci ne ni duk yanda na samu kai na sallah nake yi idan a zamanin manzo Allah an samu masallacin munafiki kwaya daya a wannan zamanin masallacin munafikai ne za a samu eh babu adadi sabila da kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ta taba barin ku ba sai sun yi tabunku suna ku suna ƙoƙarin yadda za su sa mutane su yi ridda su bar addinin musulunci to dole ne ka samu wanda za ka bashi amanan addininka da imaninka imani abu ne mai tsada ba bola ba ne ko dukiyanka ne in za ka ba da amanansa kana neman waye mutumin kirki waye mai gaskiya idan aure za ka yi kana neman gidan mutumin kirki gidan mai gaskiya to ibada ne kawai za ka mai da shi ba kamar da shi bola kawai biyan da ta kama ka shi kenan manzo Allah ya yi bayani akan mutanen da ya dace ka bi su sallah manzo Allah ya yi bayani akan masallacin da ya kamata ka yi sallah a ciki a ɗauko ayan a duba yace la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmi masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah na farko a haƙo an taƙo mafi shi ya fi dacewa ka tsaya kai sallah a ciki sai aka samu wasu mutane da suka zuci suka gina sabon masallaci ga masallacin da aka gina na farko sun ki su zo a yi sallah da su a gurin ko ku ga ga masallacin mutanen kirki sai ka ga a gefe an buɗe wani tamfurare ko ku an buɗe wani shago ko ka an yi wata 'yar majalisa ta dabdala hakan nan wajen da in an gama da a ci gaba da turko ana gulman mutane nan kuma nan shine masallaci Allah ya tsine ma wannan masallacin duk masallacin da aka zo aka raba kan musulmi aka bude domin a yi kishi wa masallacin Allah da annaba Allah ya tsine ma wannan masallacin kuma idan ka je ka bi su sallah baka da sallah ka je ka bi mu'minai sallah haka Allah ya faɗa wa manzon Allah la masjidun usita ala taqwa min awwal yawmi wanda aka fara yi a haƙƙo an ta kuma bi shi ya ce ka je kai sallah in ka yi sallah ka fawwaza ma Allah na bari ga Allah ta'ala amma ba masallacin da kai ka san wannan masallacin an kirkiro shi ne domin a raba kan musulmi kai ka san wannan masallacin ga masallacin da iyayenka da dattawanka ka same su suna sallah sai rana ɗaya aka zo aka yi wata tamfurare a gefen masallacinsu kuma wannan wanda suka gina tamfuraren sun ki su zo a haɗe bayan Allah ya ce wa tasimu bi abdillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce gaba ɗaya ku taru ku rike igiyan Allah gaba ɗaya ku kar ku rarrabe ولا تنازلوا ولا ولا تنازلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم kada ku daidaita ku rarrabe karfin ku ya kare amma sai kaga wani yazo ya ce maka shi wallahi tallahi yana kare sunnan manzon Allah ne shi wallahi tallahi ihsanan wa tawfiqan to an riga ka fada kuma suka ce in aradna illa ihsanan ya rasulullahi dan Allah muka yi dan mu kyautata an riga ka fada an riga ka kyautatawa saboda haka mu kula da gaske wasu suka ce wannan aya ta sauka ne akan munafikai wanda suka kirkiri masallacin ƙarya masallacin da za su yi kishiya da shi ga masallacin manzon Allah haka ce wannan wannan aya ta sauka ne akan su saboda haka mu yi hattara kuma ja'uka yahlikuna billahi sai su zo gare ka ya rasulullah suna rantsewa da Allah in aradna illa insanan wa tawfiqan babu abin da nake nufi da buɗe wannan masallaci ko ka babu abin da nake nufi da neman biyan dan uwanmu illa insanan sai sautatawa wa tawfiqan da kuma dacewa alhali ba abin da suke nufi ba kenan na'am أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الله يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وتنمنا بك يا رسول الله والله سوء أن الله يسن أبن لك يزوتي ولا يكتمون الله حديثا ba abin da za su koye ma Allah duk mutum inda za su je su yi su kukkulla shi cikin dare ko su kukkulla shi da rana ko su kukkulla shi a koye ko a bayyana dukkan Allah ya sani ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan su ne wanda Allah ya san abin da suka koye a zukatansu suka zo maka da fiskan da yake murmushi dan ba kowane fuska bane in ka gana maka murmushi zuciyarsa ba murmushi take yi akwai masu fuskar roba fuskar su biyu idan sun ganka sai su saka maka wani gunjin fuska sai su maka murmushi da wannan fuska na zuciya yana zuciya ka nemi tsarin Allah da waɗannan mutanen أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم يا رسول الله فكالي سكا كودا كي غبرنسي فأعرض عنهم فكالي سكا وعظهم كما كي مسوا وعظ يا رسول الله وأذن لما كي مسوا يا رسول الله كفتا مسوا سوى دك أذن لكي قل لا ونم فألا يا سنفا إذن سكا يرد سكا فتوى من أبين سنة بكش سلا أيضا كي مسوا وعظ يا رسول الله شيخا من ذن الله صلى الله عليه وسلم قادم إيادي في رحمة نيجا مسلمين رحمة نيجا كافرين رحمة نيجا منافقين rahama ne ga musulmi sabila da akwai wanda ya kai musulmi cin moriyar manzon Allah ne babu annabi ya zo maka da musulunci ya zo maka da imani ya zo maka da shiriya ya zo maka da haske ya zo maka da ma'arifa ba dan manzon Allah ba da kila kana bautan jaki ko kana bautan saniya ko kana bautan tsumburbura amma annabi ya zo ya ceto rayuwanka babu wanda ya kai musulmi samun alfarman manzon Allah sannan annabi rama ne ga kafiri sabila da kafiri an bar shi a duniya yayi duk abin da fazarhum ya'kulu wa yatamatta'u ka bar su su ci su sha su ji daɗin su har zuwa mutuwa Allah ya bar su a duniya ga sunan suna yawo bonanza Allah ba zai musu azaba ba wannan albarkacin wa suke ci albarkan manzon Allah amma ba dan manzon Allah ba da an fatattake su da an rarake su wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi albarkan shine albarkan sayyidina rasulullah yana cikin su ba dan manzon Allah ba da Allah ya azabtar da su munafiki shi ma yana cin albarkar manzo Allah shine an bar shi ya boye imani kuma an san shi munafiki ne amma an bar shi a cikin musulmi ba a fitar da shi ba yana nan a cikin musulmi ya bata kuma har yanzu munafikan nan suna nan a cikin musulmi suna nan zuciyarsu da yadda da manzon Allah ba amma a bakin su za su ce maka min yadda da manzon Allah zuciyarsu bai yi imani da Allah ba amma a baki za su ce maka sun yi imani da Allah to Allah ubangiji yace yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wadannan sune wanda Allah ya san abin da yake cikin zukatansu fa'arid anhum ka sauda kai gaban su ya rasulullah wa'idhum sannan ka wa'azantar da su wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha kuma ka faɗa musu magana magana wanda zai isa cikin zuciyarsu maganan talusu magana balighan mai fasaha magana wanda yake kunshe da ma'anan da zai sanar da su cewa ka san su sarrai manzon Allah ya san munafikai gabaki ɗayan su babu munafikin da manzon Allah bai san shi ba amma an rufa masa asiri an bar shi a cikin rigar musulunci sabila da mene sabila da manzon Allah idan ya yaƙe su duniya za su ce ai manzon Allah yana yaƙan mabiyansa ma shikenan sai aka kyale su amma Allah ubangiji yayi sayinin da alamomin da za a gane munafiki na'am
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليؤاء بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله تعالى يكفي كدت هانا تامس يا رسول الله a baya Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum nan ma gashi Allah yana nanata muku wa ma arsalna min rasul ba wani annabin da muka turo shi cikin annabawa gabaki ɗayan su illa li yuta'a bi iznillah sai dai ayi masa ayi masa biyayya da izinin Allah kowane annabi yi masa biyayya yin biyayya ma Allah ne saba masa saba ma Allah ne ba wani annabin da aka turo shi wanda za ka saba ma dokansa kuma ka yardar ma Allah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah kowani annabi ba wani annabin da muka turo shi sai don a yi masa biyayya da izinin Allah Allah ya ce wala wannahum izzalamu anfusahum ka fada musu ya rasulullah da a ce su din nan izzalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kansu suka aikata zunubai suka aikata laifuka ja'uka sai suka rintumo suka zo gurinka ya rasulullah fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahum ar-rasul annabi ya nema musu gafara a gurin Allah lawajadullaha tawwabar rahima za ta samu Allah tawwaban mai karban tuba ne kuma rahiman mai jin kansu ne duk wanda ya zo gurin manzon Allah to ya zo gurin da zai samu duk abin da yake nema wa man qaddama al-mahbuba ay kana bin nafsi yasa ba mu yadda ba mu yadda mu sake manzon Allah a kowane hali ba mu fadi shi Ibrahim kaula yace takistu rasulullahi fi kulli awqati ma'ashi wa kasabi fahwa li khairu aqwati na rike annabi duk lokuta na ma'ashi annabi shine abincin da nake ji ci na ji daɗi wa kasabi annabi shine sana'a na da nake wuri da shi a duniya fa hawali khairu aqwati duk wani abin da zan saka a baki na naji daɗin sa a duniya to bai kai min naji ina ambaton Muhammadu Rasulullahi ba dan haka duk bala'in da kake ciki duk fataran da kake ciki duk zunubin da kake ciki ka runtumo ka gudo gurin manzon Allah Allah ya ce idan ka zo gurin manzon Allah za ka samu biyan bukata ka zo gurin manzon Allah annabi kuma ya maka iso zuwa ga Allah Maulana Shehu Ibrahim Salah yana cewa yana cewa walimla wa izzul abdi izzu malikihi fa tawqu yaminil kauni abdan musawwada yace me yasa bazan bigi kirji bane kan in yi takama sabila da annabi Muhammad shi ne ubangidana walimla wa izzul abdi izzu malikihi yanzu a ce maka misali bafajan bafajan sarkin sarkin musulmi ba ya yi tinkaho ba ai zai cin kaho tabiya da shi ba fa yadda rai zai shiga gurin sarki babu shamaki sai sa aka ce yan gatan manzon Allah ranan alkiyama darajar ta a gurin Allah sai sun isa gurin da da yawa salihai na wasu al'umma kai annabawan wasu al'umma ma ba su karasa wannan gurin ba saboda su suna bayan mai gidansu manzon Allah walimna wa izzul abdi izzu malikihi an zo ne ana taro ga manya-manyan sarakuna kowane sarki ya zo da fadawansa sai aka duba aka ga wani sarki ne wanda ya fi kowa alfarma aka ce kai za a fara kaiwa masauki da shi da ayarin fadawansa duk da su dace su je masauki fadawan nan sai sun isa gurin da wani masarakin ma bai isa wannan gurin ba albarkan wane albarkan ubangidansu dan haka ka tsaya a gun annabi in ka tsaya a gurin annabi baka rasa komai ba wallahi in ka samu manzan Allah in an fika da komai a duniyan nan wallahi ba a fika da komai ba ba ka rasa komai ba in ka samu manzan Allah wallahi in ka rasa manzan Allah a duniyan nan ko ka samu komai ko kai ne da dukiyan duniyan nan da mulkin duniyan nan da makamin duniyan nan wallahi tallahi baka da komai yasa su waɗanda suke rigima da mu akan san da muke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su fa ba su san a matakin da muke ba sabiha da mu abin da muka samu a gurin manzon Allah ya ki duniya da abin da yake cikin ta ana karanta yaban annabin nan muna jin daɗi zuciyarmu tana yauki tana kamsasa tana datsada ya fi mana ka zo kana mana magana kana mana mannin kuɗi wallahi annabi ne lailan mu wala nabi ibrahim yace walimla menene yake cewa wa kullum walailahu fataha bala'i ko ko ko kullum wani lahu fa barhamu mubtallun bi ahmad khairun nasi aini bahai bi ahmad khairin nasi aini bahai to haka muke a gurin manzon Allah duk abin da zaka kawo mana idan aka ce manzon Allah to an rufe kofa ba mu ganin komai kuma wannan mun samu ne karantar wanda Allah ya mana a cikin alqur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima ya rasulullah da lokacin da suka zalunci kansu ja'uka sun zo maka ya rasulullah fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahum ar-rasul annabi ya nema musu gafara lawajadullah tawwaban rahiman za su samu Allah tawwaban mai karban tuban su ne rahiman mai jin kansu ne ingantaccen hadisi wanda Abu Sadiq ya rawaita daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu يتي قدم علينا أعربي بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام يتي منا زوني أمدينة bayan an an yi bisan manzon Allah da kwana uku sai wani balarabe ya zo mana wannan balaraban da ya zo ya zo ne dan ya haɗu da manzon Allah yana zuwa kawai sai ya tarar manzon Allah ya yi wafati manzon Allah yana kushewa fara ma bi nafsihi ala qabri rasulillah yana zuwa kawai sai ya fadi akan kabarin manzon Allah yana kuka wa hafa ala ra'sihi min turabihi yadi bi kasan kabarin manzon Allah yana zubawa a kansa ya mori yadi bi kasan kabarin manzon Allah yana zubawa a kansa alfadal yace laqad fada man labba wa tafa wa zarahu wa man raja fi zaka turabi idarahu wa in kunta lam tablugh khayya diyarahu bi hubbi rasulillahi narju jiwarahu wa kullu muhibbin fal habibu lahu haqqu duk wanda ya je har ya samu damar runguman yanzu idan ka je madinan ma kana zuwa dan jikin karfan nan zaka ga ana kwakule ka ana tunkuɗe ka shir shir shir shir shir ana ture ka a jikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wanda kuma ya je har ya samu dama ya ɗibi kasan kabarin annabi ya zuba a kansa ai ya more suka ce yana isa madina da ya ji labarin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara ma bi nafsihi ala qabri rasulillah ya jefar da kansa akan kabarin manzon Allah ya fadi وحفى على رأسه من تراب يدي بقصا قبر ينظر وأكرفا فقال سينتي فقلت يا رسول الله sai wannan balaraban wanda ya zo yake zuba kasan kabarin annabi a jikinsa yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sami'na qawlaka mun ji ayan da kake faɗa mana wa wa'aita anillahi fa wa'aina anka ya rasulullah ka ji daga gurin Allah mu mun ji daga gurinka وكان فيما أنزل الله عليه تجسين أجند الله يتوكر مكة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يتي وقد ظلمت نفسي يا من ذن الله ناغا لشكينا وجئتك تستغفر لي ناغو كلمة من غفر أبرن الله يا رسول الله gashi nan al-Imam al-Qurtubi shi ya kawo shi ya fitar da wannan hadisin cikin al-Jami'u li ahkamil Qur'an yana nan karkashin fassarar wannan aya na walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfara lahum ar-rasul wa jibril tawwabur rahim daya ne daga cikin mazajen tafsiri yake fitar da wannan hadisi a matsayin abun dogara wajen musulmin da ya je ya fadi a gurin manzon Allah yana neman annabi ya masa iso a gurin Allah yace wannan balarabe ya fadi akan kabarin annabi yana ɗibo ƙasa na zubawa a jikinsa yace ya rasulullahi min ji ka karanta daga qur'ani kuma ka ce duk wanda ya zalunci kansa Allah ya fada maka ya zo gurin ka ne muka nema masa gafara in ka nema masa gafara zai samu gafaran Allah sai aka ce sai muka ji kira daga cikin kabarin manzon Allah kira daga cikin murya murya cikin kabarin manzon Allah hatifi ya kira yana cewa annahu qad gufira laka an gafarta maka zunubanka sai ya kairu man ya kaira man dufinat bil qa'i a'zumahu wa taba min fidihin al qa'u wal asam nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al jud wal karam ya zababban Allah wanda aka binne shi a kasa wanda daɗinsa da ƙamshinsa ya sa sassan duniya suka kamsa suka dadada tabti fi ra'ul li qabrin an tasakinu raina na ba da fanta ga kabarin da ka kwanta a cikin sa ya rasulullah fil afaq a kabarin ka akwai kanewa wal jud akwai kyauta wal karam da akwai karamci to wannan shine sakamakon mutumin da ya garza ya je gurin manzon Allah amma yau idan ka je kabarin manzon Allah aka ga ka fadi a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama masmum koran ka za a yi sai dai idan Allah ya sa ka yi gaban ka ta ko ko Allah ya kauda idan waɗannan waɗannan zabaniyawan shedanun a kanka amma middin idan suna kanka ba za su bari ka je jikin kabarin manzon Allah ba wai zuwa kabarin manzon Allah shirka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu musulmi ya faɗi wannan musulmi shi yasa kuna faɗa muku da yawa wasu fahimtoci na zafin kai da rushe da'awar manzon Allah da rushe kadarin manzon Allah da yawa wasu sun samu ne daga gurin malaman su Usaimin yake cewa cikin rubutunsa karara kuma naji cikin sharifa musajjala yana cewa wannan kabarin da manzon Allah ya kamata a rushe shi sai ya da ai ainihin kabarin ba a cikin masallaci yake ba kabarin ba masallaci bane ainihin sa an yi a dakin sai da tuna Aisha ne shikenan sai masallaci ya kasa sai aka yalwata masallaci har ya shiga cikin dakin sai da tuna Aisha dan haka ba an jinna manzon Allah a masallaci bane an binne shi a dakin sai da tuna Aisha ne dan haka idan ana son zaman lafiya da nisantan nisan ta Madina gabar shirka to a rushe wannan a rushe wannan kabari din na manzon Allah Albani ya bada wannan fatawa ya ba da wannan fatawa cikin littafin ta rubutacce cewa duka a garin Madina an samu damar rusa kowane irin tsawaji duk wani shirka da ake da bid'a a da ake cikin Makka da Madina an rusa abu ɗaya ya rage shine wannan qubba al-qubbatul khadra a je a rushe shi kuma disamfin ya faru a zamanin Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab farkon da'awansa a Najd abin da ya fara da shi akwai kabarin Zaid ibn al-Khattab dan uwan Sayyidina Umar ne da ya je isar da sakon manzon Allah a Najd aka kashe shi sai aka masa kabari a Najd sai ya zama gurin yana da albarka ana zuwa gurin a taru ana addu'o'i ana tabarruki abinda Ibn Abdul Wahhab ya fara rushe wannan kabarin ne duk wanda kaga ya rushe kabari to Ibn Abdul Wahhab shi ya fara sunnanta masa ya rushe kabari shi ya fara ya rushe wannan kabarin kuma ta kai da wajen da mashhadul Imam Hussein yake a Iraki sai da aka yi dandazo yaƙi aka yi an kashe mutane sun fi ɗari a wannan gurin suka je suka rushe wannan wajen har yanzu yana cikin tarihin ɗinsu tsawon wannan lokacin a rubuja raudan manzan Allah. To mu idan mun je Madina ma in mun je hajji ma gurin manzan Allah muka je. In ka ga mun tashi mun tafi ni yanzu a kaddara mun a yau na samu rabo na hajjin tafiya umara to wallahi tallahi gun manzan Allah zan je. Gun manzan Allah zan je. Gun manzan Allah zan je. مولانا شيخ ابراهيم قولها يتي عيانة عن رد الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يخطون فلقد أساها واستقرت بهن وونت المنى ما بال عينيك تدمع فما بال هذا الشوك والشمل جامع ولا الحبل موصول فما الوصل يمنأ ولو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شك محبوب به نتمتع فبائس إبراهيم بالشوك واحد فلست أسميه ولم أكو أجمع في سويا متأتي متأتيني amma dai duk wanda zai tusa maka a zuciyarka ya ce maka idan ka je Madina kar ka je kabarin Annabi wallahi makiyinka ne mahasabinka ne yana son ya raba ka da Allah ya raba ka da manzon Allah ne wallahi wai ya ce maka wai tun daga Najeriya wai kar ka kulla da ka je Madina ka kulla da ka je aikin hajji ne in ka kulla haka kai shirka wallahi makiyinka ne kuma akwai waɗannan jakadi akwai wannan ambasadodi shedan din suna nan cikin al'umma suna yawo wa'azi suke yi daba daba kar ka je kabarin annabi kada ka je kabarin annabi me manzon Allah ya muku me ya muku lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Makka ya koma Madina dukkanin wani markazi na musulunci ya koma Madina a yanzu haka Madina ta fi Makka daɗi wallahi ta fi Makka daɗi tafiya da manzon Allah na kwance a Madina su kansu matafiya aikin hajji da masu zuwa umara ku tambaye su za su ba ku labari da ta ce muku idan mutum yana madina kayan jikinsa datti ma baya yi datti ma baya yi yara ana gurin manzon Allah baraka ji yunwa ba baraka sayi abinci ba ko da yaushe kawai gurin yana cikin ni'ima ne sabila da mene ta zama tayyibatun bi rasulillah da tana yasriba sai ta zama tayyiba Allah ya kai mu raudan manzon Allah ya Allah ya Ubangiji ka ƙara mana kusanci da manzan Allah. Maulana ce Ibrahim ya ce, la'in saddani an kabri Ahmad sarbahun, kama sabbani an hubbihi jihar farsahu. Ya ce, idan wani lalatacce ɗan banza ya toshe ni ya hana ni zuwa kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. To, tsawon zamani na soyayyansa bai taɓa nisanta na farsaki ɗaya, na farsaki ɗaya a zuciyana ba. Allah ya kara mana saman za Allah wannan zamu ga zamu samu cikin aljami'u li ahkamil qur'an karkashin ayan wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah wa law annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima zamu samu a karkashin wannan ayan ya kawo hadisin wannan balarabe da ya je Madina ya samu annabi yayi wafati ya gurfana akan kabarin annabi yana ta zuba kasan kabarin annabi akan sa daga ƙarshe yace ya rasulullah na zo gurin ka ina neman ka nema min gafara a gurin ubangiji na sai aka ji murya daga kabarin annabi yana cewa an gafarta maka zunubanka an gafarta maka zunubanka mu ma Allah ya gafarta mana saboda manzon Allah na'am فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يتي فلا وربك بس هي إيماني يا رسول الله warabbika na rantse da ubangijinka ya Muhammad wannan ma yana daga cikin abubuwan da yake nuni akan girman annabi a gurin Allah fala warabbika Allah yake na rantse da ubangijinka Allah bai sai na rantse da kaina ba Allah sai jingina annabi ya jingina wato annabi zuwa da shi na rantse da ubangijinka ubangijinka ya rasulullah Allah yana yana rantsuwa da shi la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwanka ya Muhammad ya Rasulullah kafiran nan suna cikin ɗemuwa ne Allah yana rantsuwa da shi wal najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa na rantse da tauraro malaman tafsiri suka ce tauraron manzon Allah ne Allah yana rantsuwa da shi nun wal qalam wa ma yasturun Allah yana rantsuwa da shi yasin wal qur'anil hakim to wannan girma ne na manzon Allah Allah ubangiji ya bashi ya girmama shi ya karrama shi wa akramahu al-maula ajalla karamati to Allah ubangiji yace fala wa rabbika fala la ma'ana fala yu'minu ba su imani ba ya rasulullah wa rabbika naran e da ubangijinka hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum sai sun zo sun kawo hukunci a gurin ka dangane da abin da ya faru a tsakanin su na rashin jituwa ثم لا يجد في أنفسهم harajan. sannan sai ya zamo a zuciyarsu ba za su samu haraj shakka da kokwanto a zuciyarsu fi anfusihim harajan mimma qadaita dangane da abin da ka hukunta na hukunci wa yusallimu taslima sai sun mika maka wuya mikawa ma'ana babu wani wanda imaninsa zai cika sai ya yarda da hukuncin manzon Allah ba wanda imaninsa zai cika sai idan manzon Allah in ya yanke hukunci a zuciyarsa ba zai ji kaikayi akan hukuncin da manzon Allah ya yanke ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum na rantse da ubangijinka ba za su zamo masu imani ba har sai sun kawo maka hukunci da alƙalanci cikin abin da ya faru tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan ba za su samu harajan shakka dangane da abin da ka hukunta ba mimma qadaita wa yusallimu taslima miƙa maka wuya miƙawa ba tare da kokonto ko shakka ba ya rasulullah na'am
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله تعالى يكفي ولو أنا كتبنا عليهم دعتي من ربوتا مسلم nan ana magana ne da sahabban manzon Allah da a ce mun rubuta musu anuktulu anfusakum ku kashe kawo kanku aw ukhriju min diyarikum ko ku fita daga cikin gidajenku ma fa'aluhu illa qalilun minhum dan kadan ne da su yadda su cika umarnin manzon Allah su aikata abin da Allah yake musu su dan kadan ne wannan aka ce dalilin saukan wannan ayan shine a Sabit ibn Qais da shi da wani bayahude sun yi jayayya bayahudan sai yake ce masa wallahu laqad kataba alaina an naqtula anfusana fa qatalna Allah ya rubuta mana mu kakkashe kanmu kuma mun aikata Allah ne yake fasilu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum ko wa idh qultum ya musa lan najra lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan فعكذتكم السائفة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون كوكو وإذ قلتم يا موسى أديت كان آيين من سورة البقرة الله أبنجي يتيم تفقدوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wannan ba yahudan sai yake ce ma sahabin manzon Allah Sabit ibn Qais yace masa mu fa Allah ya rubuta mana yace mu kashe kawukan mu kuma mun kashe kawukan mu wa balagat al-qatla 70000 Allah da yace Allah ubangiji ya hada su cikin rugun tsumun duhu yace su yi ta kashe kansu kawai kowa duk wanda ka samu kawai ka kare shi sai da banu Isra'ila suka kashe rayuka dubu saba'in a tsakaninsu فقال ثابت سيتا هابو من ذا الله يكي سوى والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا سوى والله موما مسلمين موما الأمة من ذا الله دا الله زي سيكو كشكا وكمكو والله ذا مؤيكتا aka ce lokacin da aka saukar da wannan aya wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law amarna la fa'alna da Allah ya ce mu kashe kawukan mu da mun kashe kawukan mu walhamdulillahi alladhi afana mun gode ma Allah da bai ce mana mu kashe kawukan mu ba wani kuma yace wallahi da Allah ya ce mu kashe kawukan mu da raina zan fara kashewa in ji wani shine Allah ubangiji yake faɗa akwai munafikai cikin jama'an da suke dangana kansu ga manzon Allah akwai wanda in an yi umarni ba za su cika ba wala wanna katabna alayhi da a ce mu din nan mun rubuta musu kamar yadda muka rubuta ma banu Isra'ila an iqtulu anfusakum ku kashe kawukanku a wakhriju min diyarikum ko ku fita daga cikin gidajenku ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba za su yarda su kashe kawukansu ko su fita daga gidajensu ba sai ɗan kaɗan walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce suna aikata abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da ya fiye musu alkhairi wa ashadda tasbita kuma ya fi tabbatar da su akan hanya madaidaiciya amma da akwai sahabban manzo Allah irin su sayyidina Abubakar irin su sayyidina Umar sayyidina Abubakar ya fita a gidansa akan manzon Allah sahabban manzon Allah sun fita a gidajensu akan manzon Allah sun bar garin Makka sun tafi Madina lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa Madina ba wani uzuri duk wanda ya samu dama yana da ikon ya fita ya je Madina to Allah ya fardanta masa ya garda ya ji manzon Allah to annabi yana Madina kana Makka me zaka zauna kai a Makka babu abin da zaka zauna kai a Makka sayyidina Abubakar dai shi da ya fara amsa kira haduwa yayi da manzon Allah ya tambayi manzon Allah me ya faru annabi ya ce an fardanta min ne hijira a yau shikenan yace ni ma zan bi ka ya rasulullah shikenan ya je gida ya sallami iyalansa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu me ya tsammanin ka da waɗannan nagartattun bayan Allah har za ka iya tukan su ko ka ci zarafin su kuma ka ce ba manzon Allah kake tabawa ba lokacin fa da manzon Allah ya bar garin Makka fa dukiya aka bayar raƙuma ɗari duk wanda ya zo da manzon Allah a raye ko a mace za a ba shi raƙuma ɗari lokacin kuma annabi baya da wani mai taimakonsa idan ba Allah ba duk mutane da suke jikin manzan Allah mustada'afi ne masu rauni ne amma sayyidina Abubakar ya ji yabi yana da ƙarfin imani kila da kai ne a wannan lokacin munafuntan manzan Allah za ka yi ka zaga ka je ka karɓi dukiya domin a zo a kama manzan Allah amma ya ji manzan Allah ya sadaukar da ransa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce suna tafiya da manzan Allah ana tafiya yayi gaba ya dawo baya yayi gaba ya dawo baya annabi yana tambayar sa wani irin tafiya ne yace wallahi ya rasulullah ba na da nutsuwa in ina gaba sai in yi tunanin kar wani abu ya zo ta bayan kai cutar da kai in ina baya kar in yi tunanin kar wani abu ya zo ta gaban kai cutar da kai ya rasulullah har aka je kogo da aka je kogo kafin annabi ya shiga kogon sai dina abubakar ya fara shiga cikin kogon idan da akwai wani masifa ko akwai wani bala'i a kogon to sayyidina abubakar zai ta fara hawa kansa ya shiga cikin kogon ya share kogon ya nemo duwatsu ya cike ramukan kogon duwatsun suka kasa ya cire mayafinsa ya yaga ya toshe wani rami wani rami ma ba a samu abin da za a toshe bai ce shigo ya rasulullahi shigo ya saka kafansa da kafansa yayi toshe wannan ramin yayi burki ma wannan ramin bayan annabi ya shigo kuma ya miƙe kafafuwansa ya ce kwanta ya rasulallah irin wannan sadaukarwan wa manzon Allah shi ma fa ya gaji da shi aka yi tafiyan nan amma ya miƙe kafarsa ya ce kwanta ya rasulallah annabi ya kwanta yayi bacci a cikin sayyidina abubakar sidna abubakar na tsorace kada fa a zo a tarar da manzon Allah yana bari annabi yana ce masa kalitsu ma zannuka bi sunaini salisuhum Allah me ya tsammanin ka da mutane biyu wanda Allah ne na ukun su shine Allah ke sani sunaini iz huma fil ghadi iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana to wannan shine irin sadaukar wanda wanda suke na jikin manzon Allah suka yi wa manzon Allah dan haka akwai waɗanda idan Allah ya rubuta musu su bar gidansu akan manzon Allah za su bari sun ma bari su ne irin su sayyidina Abubakar sayyidina Ali dan a lokacin idan mutum zai fita ya hijira zuwa Madina to sai dai ya fita a sace ya kuya ba a sani zai je gurin manzon Allah mutum ɗaya ne ya fita rana kata sayyidina Umar ana ganin sa ya zo yayi dawafi bayan ya gama dawafi ya zara takobin sai ce jama'a duk wanda yake son uwarsa ta aiki wani wanda yake son ƴaƴansa su zama marayu wanda yake son matarsa ta zama bazaura to ya biyo Umar ibn al-Khattab yau zan tafi gurin manzon Allah rana ka ta yi fito ya tafi to Allah ubangiji yace a wala wannan katabna alaihim da mun rubuta musu aniktulu anfusakum ku kashe kawukanku a wakhruju min diyarikum ko ku fita daga cikin gidajenku ma fa'aluhu illa qalilun minhum yan kadan ne daga ciki ba za su aikata ba sai yan kadan daga cikin su wala wannahum fa'alu ma yu'azuna bihi da sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi da kana khairan lahum wa ashadda tathbitan da ya zama musu mafi alkhairi kuma ya ci tabbatar da su akan shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na'am
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله يتي دا غافي هكا أي دا من باس لا دا من جرما دا ذات سلما ومن ذن الله إذا مو باس دا ذات شيء ذات من ذن الله duk abin da annabi ya ce su yi za su yi in annabi ya ce su kashe kansu za su kashe kansu ai da mun ba su babban lada daga gurinmu tabbas da akwai waɗanda suka ba da ransu ga manzon Allah kuma inda annabi ya ce su kashe kansu za su kashe kansu akwai wanda suka sadaukar da rayuwarsu ga manzon Allah akwai su mun karanta su irin su Sayyidina Abubakar shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yace inna min ummati rijalan amma a al'umma na akwai wasu mazaje al'imanu asbatu fi qulubihim min al-jibal rawasi imani yana da ƙarfi a zuciyarsu fiye da yadda duwatsu tsandaurin duwatsu suke da ƙarfi imanin zuciyarsu ya fi dutse ƙarfi sai za suke cewa wannan mai daliya da yake arrijimun arijil dabil wurradi bainan nisabi wa baina zatin armuji yana nufin wato duka yayi isara ne yayi talwihi ne zuwa ga majaji yace alhidabul wurradi manya manyan duwatsu da yace yana nufin zukatan sufaye ne zukatan mu'mine ka karkata zuwa ga arrijimun arjil hidab manyan duwatsu alwurradi wanda in an hau ake gangara musu wanda in an je a gangara musu haka ce an faɗa haka ne ya faɗi haka ne sabila da tufaye su ne wanda dutse dai ko mun sanyi ko mun zafi ko mun bala'i ko wuta ne ta zo nan da ta bar dutse ta bashi ba yadda za ta yi to don haka tufaye su ne suke kama da waɗannan duwatsu duk bala'in duniya ba zai raba su da manzon Allah ba to shine a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna min ummati rijalan a al'umma na akwai wasu mazaje الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي إيمان yana da ƙarfi ya fi ƙarfi a zuciyarsu ya fi tabbata a zuciyarsu fiye da manya-manyan duwatsu wanda suke kafa a doron kafa wanda shine abin da ake nema ga mutum ya samu sabati ya samu istiqama wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi kafirin ya samu istiqama innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu domin wannan istiqama shine kamala saboda haka Allah ta'ala ya ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran aziman da mun ba su lada mai girma daga wajenmu wala hadainahum siratan mustaqiman kuma da da su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun shiryar da su hanya madaidaiciya ina ganin lokaci ya insha Allah da lokacin karanta tambaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana maulana shekul islam shek tahir hoshi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana Allah ya fi mana kurakuranmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya samu dace da lailatul qadr duk mai neman bukata Allah ya biya masa bukatansa jihar mu jihar Bauchi Allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya Allah ya kare ta Allah ya turo mata da arziki ta bangarori da ba mu tsammani Allah ya taimaki shugabanninmu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته